الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اللهم صل على سيدنا محمد والفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر العلم بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أئمة الشيخ إلنا بهذا المعبد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد الحمد لله الحمد لله muna godiya muna godiya Allah tabaraka wa ta'ala wanda cikin nimarsa da baiwarsa da kullum ke kan yada mu rana ya barka a zamar uku ga watan Ramadana shekara dubu ɗaya da dubu ɗaya da dubu ɗaya da ashirin da biyar watan uku shekara ta hudu da shekara hudu da yanina don suna karatu na ra'ayi da kima da wata matsala da wata ruwa ta yanzu alhamdulillah jiya muna magana kan bismillah jiya ta farko da karanta cewa bismillah aya ce a fatiha saboda ana samun ta kan kowace sura duk da ta tushe wuce a talabar mana cikin bismillah a gaba da kwata cewa da barbara ta fara da suna Allah da bara da wata ala Allah da bara da wata ala amara ya hau saura rasu a Allah da bara da wata ala ya hau dukkan annabawarsa kafin kirina wasu da zai sallallahu alaihi wasallam an yabda mu bi billahi kullu umuri subhana billahi a dukkan lamuransu annabawa ألا مسلم بينها فبدأ يدور عليه السلام يأتي بسم الله إجراء ومساء ومسلم ألا يتيح جديد وقت رجاء وقت ما لا نسنا في هذا الوقت الذي تسلم الإنسان شين يجري الإنسان من كل الدنيا كما يكون هناك لما تشير في الدنيا لك مسيرة لك سبولا بسم الله وقول يا كما تقول فلا zama shi ne jirgin ruwanta shi ne tsayawarta saboda haka sai ma da rikala shi ne ya samu mita gaba ɗayan ta Allah ta mara kwa nana sai ba shi mulki inda wani Sulaimana da inda wani Sulaimana wa Fatimati wato cewa wannan da Sulaiman ne yake da Sulaiman wanda ne sai mulki duniya gaba ɗaya Allah ta zo a rage amma musulmi wato sai mulki duniya gaba ɗaya والنبي صلى الله عليه وسلم كل من القرآن لم يبتدي لجميع الأنبياء وبهداه مهتدي من الله صلى الله عليه وسلم الله يرحم فيه ويقول يولد أن نرى الله يسلم متى إن شريته كما ذلك يقول وكما أسلم الله صلى الله عليه وسلم ووجب علينا ولما واجب إلى كريم wato ragowar koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya mana ainihin duk manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato koyi da shi saboda Allah ya tabaraka wa rasulu da rasulu da mana hakan wasu abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo muku da shi ku rike shi abin da ya hana ku ku wato وقال الله تبارك وتعالى إن كنتم تريدون الله فاتبعوني بحب الله yadda yau kake kuna son Allah da bara ta wata ala yadda zai nuna alama kuna son Allah ki ji manzo Allah ta da zirga tabbar da mu samu rawota da kuma kan Allah wa ni da wa ni rasula ni ji ya wa Allah ni ji ya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka wajibi ne kuma kullu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam يجب علينا أن يجب على النبي صلى الله عليه وسلم الشجاعي ويجب علينا أن نتبع الزوج وعند الموارد كما قال صلى الله عليه وسلم يقال الستة يجب موارد من كريم وكل مهم صلى الله عليه وسلم ثم هذا اسم الله اسم الله واسم من أسماء الله وليس بينه وبين اسم الله آخر فقدير إلا وبين بعض الأيام الثمانية فقال صلى الله عليه وسلم أتقوا بسم الله بإذن الله وتسولا يبشركم عليكم الله تبارك وتعالى والدوام تكاني تبشم الله أعظم بعض التي تكاني شيئا التي تكاني فرسيلو وبرسيلو جوانا تسيلو فرسيلو تبارك أقول لك تكاني سو كما حكا تكاني بسم الله الرحمن الرحيم تكاني بسم الله الرحمن أتجري بسم الله الرحمن الرحيم وتسجل بسم الله الأعظم فقل هذا يوم تنفذ بارا fara da cikin layi saboda cikin layi ta fara da harafin ba saboda tawadu za ka ga wanda gaba da jiya na zuwa da ake yin fara da cikin layi aka fara ba mu ta ba dai kama kai ba ta tsaya da yin sama haka a za ta tsaka da kanta saboda tawadu idan an ce kusumu ma'anar kusumu wato shidakun mina sumuni an samo shi ne daga ɗaukaka ko kuma mina simati daga alama domin yadda da hikima ya mu ba a samu domin suna da mutane tare da mai suna idan aka ambaci wani da suna ko suna ya samu suka tare da shi ko kuma ya zama cikin alama sun ne musamman ko suna da zama alama ne da wanda aka ambata saboda haka wato malamai suka yi sabani tsakanin halin suna da mutabila cewa suna yin Allah da ba da wanda aya alamin ko alamomi ne haka sun nan kafi da ala mai alami ne sunan Allah da bara da ala wato ba ba ainihin wato sifa ba ba ainihin wato alama ba ne saboda haka suka ce dukkan sunayen Allah a ala mai alami ne sunan Allah ne kawai mutum da suka ce a a ayin sunayen Allah alamomi ne saboda haka suke wannan sabani ala sun nan suka ce a a ai Allah sun fin azali yadda yake azali haka sunayen sa gaba ɗaya suke azalai cikin adam yake da waɗannan sunaye saboda haka yadda yake kalimi haka sunayen su suke kalmai al'asmawu suna asmawu sulati wa asmawu sulati don kada yi sunayen Allah a cikin su akwai sunan da yake da asmawu sulati sunan sulati kamar Allahu akwai asmawu sifati akwai asmawu afali wa kullu ma fi illa tabaraka wa ta'ala qadima azaliya dukan waɗannan nau'in sunayen Allah duka kadimai ne azalai ne tun fin azal Allah yake da waɗannan sunaye dan adam ne wanda yake da da lokacin da aka dole sai a sa suna amma ba wannan suna suna sa musu sunaye sun sun kayo gare shi sai a ce masa rabbul dari wato mai gida saboda yayi gida ko a ce masa rabbul qadisi mai wannan rigar ko kuma a ce masa rabbul kitab mai littafi da rabbul cikin waɗannan sunaye ko a ce masa alim a ce masa malami ko kuma a ce masa sha'ir sai maka mawaki da maka matan waɗannan sunaye yake da adam da yake gawo kuri wannan sunaye bayan sunansa sai zuwa sunaye su bishiro mata yake amma Allah da ba su wannan hada dukkan sunayensa haka suke musulmin musulmin sulani Allah yana tafi da wannan sunaye azalan wa abadan saboda haka bismillahir rahmanir rahim afra bismillahir tabaraka wa ta'ala au nafara mutum zai fara hadisi karatu sai da sunan Allah zan yi karatu ko da sunan Allah za mu yi karatu الإنسان يمكن كل شيء بإذن الله أو لكن هذا الأدب أقوم يقال يقال بإذن الله وتقوم يقال يقال بإذن الله idan kai na ilimi ka ce bismillahi wanda jama'a ne su ce bismillahi bismillahi za a kanta a bismillahi wanda kuka daren Allah su bismillahi idan za ta rasu ba ne ka ce za ta rasu ba da sunan Allah idan za ta sha ruwa ne ka ce bismillahi idan za ta hawa kuma ne ka ce bismillahi saboda haka abu da mutum zai yi ya ce bismillahi saboda Allah ta baraka wa ta'ala wanda su yi mallahu alamu wa alhamdulillah sannan su yi mallahu wato suna an kulle masu bau saboda dai mun kulle masu bau wannan suna na da alami ne wanda wajibi ne mutum ya tabbatar da samuwar sunan Allah ko samuwar Allah da baraka wa ta'ala sannan shi Allah ba ya da bukatuwa zuwa ga dukkan halitta amma dukkan halitta suna da bukatuwa zuwa gare shi saboda haka malaman arabiya suka yi sabani shi ba wani ne zo su dali sai ce ai sunan Allah alamun murtalan ai suna ne alami zero iranisa saboda ka bayan ya koma ga Allah sai a rushe a wani aka tambaye shi ba wani a ka samu aljanna ne sai ce lalle ya samu aljanna da me ka samu aljanna sai ce ni kawai shi san da arif na arif da cewa sunan Allah da yazo ilahi sai ya alami ne arif ne na ma'ani ba za a ce masa na kira ba a ma'arifa ne shi ne kadai sunan da za a sa masa yawo bi za a sa masa ma'arifa duk suna da ka sani idan ka ce ya to ba za ka samu da alfin da damu ba ya ra ya rahman sai ka ce da alfin da damu ka sa rahman ya mahuru ya ya duk sunayen Allah duk kun suna da sani ka sa mu ya wani da za ka ce da baraka amma Allah da baraka da shi ne za ka ce ya Allah ka sa ya ni ko ka faɗi sunan Allah ko shi ne sunan da baya karewa idan ka ce al'adun din farkon Allah sai ya wani da ibadu subhanahu wa ta'ala lokacin alif da lamun sai da rubutun samawati lokacin lamun da kamar hamu sai da huwa al-awwal wa al-akhir wa al-zahir wa al Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka wannan suna sibar yake to ya ce mata alam ko arab ma'arif ya ce mata suna ne ma'arifa da wannan ne Allah tabaraka wa ta'ala ka fata maka ya tashi aljanna saboda yanzu wannan ne rayu yake duk da wasu malamai suna cewa wannan suna ya samo alaka ya samo adadin da ne daga alika wato iza alida don an bauta wa Allah wato daga alida ne wato ta'ala wato ta'abudi wato ta'abudi suna da ya samu wata ne daga yin ibada wanda za a wasu ibada wasu ma da wanda ba su ce haka wasu wani suka ce a'a wato gidan a ta'annuri ai ai a ta'ayyur wato an samu sunan da ne don rudewa daga an ce an samu sai mutum ya rude in an ce ma wa'ai mahalicci za ka ce Allah wa'ai ubangiji Allah wani na turkawa Allah to wani Allah sai da muke garin mu yanka da bayani saboda su ne wannan sai mutum a ran suke so abin da yake nuni da Allah wato suna ne wanda shi kadai ne mai ita kuma dan bai ka waye Allah sai dai ka ce Allah ba ka da wani suna da zaka yi amfani da shi sai dai ki ga nan ka koyi ka wuce kenan sai ka ce ma'anar sa Allah saboda haka wannan shi ne ainihin kutubar layi wato wanda ba wani wanda yake da wannan suna wato ba su san da yin abin da Allah ya ba su da ba a wata mai da suna sai Allah ta mara ko ta'ala larabawa yufassiru da ilahu da kada kin sama wa rabu suna fassara sunan Allahu ko ilahu da cewa mahaliccin ka mai da kai saboda Allah ta mara ko ta'ala ya mana da isa ta mu kada sama wa rabu da kullu kalla idan ka tambaye su wa an tambaye da kai sun ce ma Allahu ma'anar Allahu shine ainihin maliki وكانوا يدركون هذا إنما أمرهم جاء من قولهم آه ما هذا إلا بشر أي يستنشئ وأن شيئا يستعمل الشيء أما إن أنت تعلم كم تلك الركعة عليه تقول كنا في رمضان كنا سلم وأنا بقوى من يمكن يقول تقول لك أنا أنا أنا بقوى من يمكن أقول كنت فيها في بشرية duk kowa yana da wannan idan suka bashariyar cewa mutum ne wannan dan wani ne mutum ne shi kenan ba za ka amfana da kuɗin biyar ba shi za a fara da su cewa ko ko jamu duk wanda yake kuɗin wani bawan Allah sai da manzo ya zama masa jari wannan bawan Allah ya zama masa jari ba zai ne kuɗin su da yake da shi ba to saboda haka sai suka manzo Allah ya ji mu abin bani suka rinka ce masa maraya ne da Abu Talib ko a mutum ne kamar kowa suka rinka kira kamar haza illa bashar wannan mutum ne ba su gan cewa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda haka dukkan Allah shi ne mahaifi amma ba su yadda ba Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam yana suka burta bayan Allah wannan abu da shafi Allah kenan Ar-Rahman sika bil mubalaga min ar-Rahman da mafi Ar-Rahman sun billahi ar-Rahman sika ne na mubalaga na isa matuka daga rahama wato wanda yake rahama Allah tabaraka wa ta'ala daga rahmanin suna ya samu asali ai rahmanu duniya wato wanda yake rahama a duniya ai al-mulkin bi jalali bi jalali ni'am wanda yake nimomi da nimomi masu girma ga bayan Allah ar-rahimu al-mutu bil ayati ni'ami idan ake rahim bismillahi rahmanir rahim wato mai nima da ainihin nimomi wanda suke ainihin wanda ake yin su a lahira wa kana bi mu'minin rahima a lahira mai rahama ne ga mu'minai rahim shi ma su ga mubaraka ne amma yakan shafi wanda suke imani ne a lahira saboda Allah tabaraka wa ta'ala ta taba da nafsi rahama Allah ya wajabta ko ya rubuta akan salama ai da yin sifa zakiya mustafa irama adal mawdi rahama aidan ai rahim sifa ce ta zakin Allah tabaraka wa ta'ala wace Allah yake da turbin adal sannan bayan nan Allah ya zama yana da rahama kuma wannan duka shine zai da bawa ya zama da tsauri ya daura fatan mu sai ya kara karfi akan lamarin Allah tabaraka wa ta'ala Allah shi yake ni'ima wato mutum ya gane matsala ta lafi lafi ya ce inna Allah akara da ila rahama Allah yana da rahama guda ɗari wadannan rahama guda ɗari ya kare da kyau a cikin Allah ta bara da ta'ala ya ainihin ajiye a wurinsa wato awa cikin da zuwa raman nan guda cikin da tara Allah ya ajiye su a wurinsa wa an zara biyu a wahida Allah tabaraka wa ta'ala sai saukar da yanki guda daya da ta inda karbi ya ajiye su a wurinsa ya kawo yanki guda daya kashi daya a cikin jami'in ma da duniya da wannan da wannan kashi daya duk wani rama da gani a duniya da sai da kai da rama daga wannan guda daya ne magana suna suna yadda wato daga shi wannan rama ne za ka samu dabba ta da dabba ta ko a zuwa a wani yau dabba za ka sa kafanta mutum taka canja ran daga wurin kamar da ya yi tsibirin da shan nono duk wannan da wannan rama ne wani sauƙi da rama da kai uwa tana canja ko wani yana wani da da wannan rama guda daya misalan suna da nan ce don an je lahira da jarin wani kiyama duk ma hadar su bila duk masu kina fasarar jiya kamila sai a haɗa wannan da zai da da wannan guda daya da aka kawo duniya yau zama to rama guda ɗari sun zama guda ɗari sai Allah tabaraka wa ta'ala wa kan dalila ala imani sai Allah ya taimanci mominai da waɗannan rahama guda ɗari. Duka sai Allah ba mominai. Bayan a duniya guda ɗaya ga bayar, a lahira sai Allah haɗa guda ɗari gaba ɗaya, fafala ya samu da alifan. Amma waɗannan rahama guda ɗari ba za a cikin kowa wani mai imani. Mai imani zai samu wannan rahama. Saboda an ciyo ce bismillah rahman rahim kuka tashi rahman Idan ka ɗauki bismillah rahman rahim za ka samu harafi goma sha tara ne tare da ita gaba mu zuwa da mutum sai da za ka samu harafi goma sha tara ne kama annan zabaniya tisa ta ashara malakan kamar yadda mala'iku masu tsaron wuta a rai ha tisa ta ashara malakan mala'iku guda goma sha tara ne shi ne to duk wanda ya karanta bismillah ar-rahman ar-rahim ko ni harafi guda daya sai ya tsaya ya tare sai ku ci mala'iku wanda suke tare da wuta sai zama to duka abubuwan sun tare da ɗan mala'iku ba za su kai wanda ya karanta bismillah rahman rahim zuwa kauta ba bismillah rahman rahim kenan saboda haka kun yi amana ne duk wani ta shi wace wannan bismillah rahman rahim amana ce za ka tsare mutum daga shiga wuta za ka tsare mutum daga shiga wuta saboda haka ya gabata ne malamai sun yi maganganu masu yawa kan bismillah rahman rahim yake sai na kuma Allah kara masa yadda sarkin Rum, ƙaisar na Rum ya aika wa fi Umar cewa yana fama da wato ciwon kai mai tsanani. Wannan ciwon kai ya dame ya rage a kai. Yana wanda ya rubuta su cikin lara magani. Cewa kanin wasan a ne. Rage masa a saka da ilaya. Yana wanda ya aika wa fi yadda. Annabi al'afi a rasuwarci. ya sa wannan laya cikin gurinsa. Inda ba na bakar talantuwa suka rasu da, sai ya sa wannan layar da suke lara wa cikin hularsa duk lokacin da ya sa wannan hular sai ya ji ciwon kan ya saura idan ya cire sai ya ji ciwon kan ya dawo wata fasasha fi ha ko da za su tsira a wannan sai ya kai wannan lafiyar mene ne haka duk idan ka tashi kawai ciwon kan ya nan ina cewa ciwon kan ya dawo sai ya wuce sai ya sa mafuta ta wuta bismillahirrahmanirrahim saboda haka shi ne kowane malaman fanni sun yi magana kan cikin zara na gari wasu halin asirari sun yi suke faɗan wannan saboda suna da asiraru da yawa su cikin zara na gari saboda albarkar gubarwar shakar ne a kan shi ilimin shakara yana da abubuwa asiraru masu yawa saboda wannan kan cikin zara na gari ke nan yau ba ta da wannan sura ana kiranta da sunayen masu yawa wato sura ba ta da da aka kwaya suna da ayoyi guda bakwai kamar yadda ya gabata malamai sun yi sabani a kan dukkan larama da shi tana cikin fatiya ne ko ba da cikin fatiya yau tana cikin fatiya ta zama aya ta farko ya za ka tafi da ayoyi guda bakwai a cikin fatiya idan ka ce dukkan larama da ne aya ɗaya sai ka ce alhamdulillahi rabbil alamin biyu arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم واتبعوا صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا جماعه يا بابا idan ka ɗauki ruwayar mafarki cewa aya ce amma sila ce ana karanta abin da masu karanta dukkan layar rahman da yi min alhamdulillahi rabbil alamin da wasu in ka zo sila rahman da zaka ce ana sai kake dukkan layar rahman da yi min alhamdulillahi rabbil alamin to sai zama أسرع آية لينا إن كان قراءة الذين أنعمت عليهم لما آية تشيدها غير المقصود عليهم الضال آية لما آية تقول وأنت كان جاء كان آية ودعوة ولي إمام الشافعي ينفسي شيء ما يقول كيف تلا ما بسم الله الرحمن الرحيم بعد تلا أما ما لما مالكية تكذب بسم الله الرحمن الرحيم آية غير أفاتيها وكما إمام مالك duk da malamin kashi a ƙarshen ma malamin a cikin malaman da ya karatu akwai nashi malamin imam warash da kanun ya tambaye shi ko an qur'an da yake faɗa ga bismillahir rahmanir rahim daga yin bismillahir rahmanir rahim sai imam nafi ya ce imam malik inna ha aya min fatiha ita aya ne da fatiha to a baya ya ce imam malik shi ma ya ce aya ce fatiha amma a malikiya da asmanu za ka fara samu karanta bismillahir rahmanir rahim a sallah sun suka ce magaruri masu shafiya suka ce wani idan ba ka yi baya da sallah to da ka samu wani da shi almajirin ma mali babban malamin malikiya irin da ne kai ziyara wa ainihin almajirin ma mushiyani da ya dauka sun suna koyi suka ce ya sallah sai suka ce ya ce ya ce bismillah rahman rahim alhamdulillah rabbil alamin ya yi bismillah yana sallah yana sallah sai suka mishi yuru ya suka fi kuma karuni ne bismillah ko na yi bismillah ya yace ai mutane ne guda biyu Imam Shafi ya ce idan kai cikin larabawa ne sallah ka tana da kyau ka ake so idan baka yi baka da sallah Imam Malik ya ce idan kai cikin larabawa ne ta ka tana wuri amma sallah ka tana nan to wata hanya za ka bi ka kuda duka ya zama kamar da kana da kyau a wurin su yace ba ka da hanya ba ta yi ka ce cikin larabawa ne Inda a wurin malikiyar ma ya ce in ka faɗa kayan makaroni, sallah ka fara da ba amma ba mu ya ce ki ka bari cikin da ba ka sana kuma ba ka ce ba ni da sana ba ga za ka na makaruni ba sai wani mai matsala haka saboda haka a wannan sura ta sauka ga yin maka da ijma'in malamai duk da wato ko ba yin yakun nan na hadal marambe wasu malaman tafsiri sun ce fatiha ta sauka da biyu ta sauka karo farko a makka karo na biyu a madina ana amfani da gabatiya sannan kuma na da sunaye masu yawa malamai suna cewa kan su asmani da dole na shafin musamman yawan sunaye yakan nuna girman wanda ake a kwato da sunaye daga cikin sunayen da fatiya da yasa aka ce mata fatiya saboda almani sun da hadin ita wato ba buɗe ba buɗe ta ce ba sai ita saboda a samu mabuɗin alƙur'ani saboda aka yi kira ta da fatiya shi yasa malaman borno suke cewa inda an ce wanda ba ya alwala bai halarta ba suna halarta ba kan wannan karatu ya saba alƙur'ani ya nuna musa alƙur'ani to saboda haka don za su ajiye alƙur'ani da yara za su na ɗaukowa suna rubutu da shi to sai su cire fatiha da shi saboda haka bai zama alƙur'ani su ce ba ya zama jinsi in su cire fatiha da su ajiye shi a gefe zai zama yara za su cire alƙur'ani suna rubutu da shi wato saboda yake mutum alƙur'ani ta shi ne da zai ba ƙur'ani gurbani saboda haka ita aka bude a Qur'ani da ita ana ambatar da ummul Qur'an ana ambatar da ummul kitab ana kiran da zafur matani wa Qur'an da aziz saboda Allah ya ta ta ila da zafur matani wa Qur'an da aziz sannan ana ambatar da Qur'an sala da Allah da Allah ke da duniya ana kiran da suwar sallah saboda sallah ba za ta yi bane da fashiya Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wato dukkan sallah da ba ta da fatiha ba wanda ke dace da rauta ne ta sallar ta wani ya ce ba ta shiga ba saboda haka ake kiranta surar sallah sannan hadisin aban wani da Allah kara masa yadda Allah sallallahu alaihi ya ce Allah ya ce ya raba sallah kashi biyu tsakaninsa da bawa bawa yana da rabi Allah na da rabi da yi zo faɗin sallah inda aka raba da biyu sai aka faɗi fatiha yace idan kana sabbi alhamdulillahi rabbil alamin ya qul la tabaraka wa ta'ala hamdan li hamdi idan ba wa yace yanzu sallah yace alhamdulillahi rabbil alamin sai Allah ya ce ba wa da ya gode ni idan ka ce ar-rahman rahim Allah sai ya ce asna alayya ba wa da ya yi idan ka ce maliki yawmiddin Allah sai ya ce masjid li hamdi ba wa da ya yi ma wani idan ka ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ana daidai hada bai yi wa bai haƙi wa tafi maka wannan shi ne tsakanina da bawa abu da bawa yau na ba shi sai ka ba wa kuma abu ne tare shi ne shirya suka ce Allah ya kira da wannan tafi Allah ya shirya da wannan jama'a yau mutu saboda haka rama sallah ta shi biyu kenan ana kira da surtul alim du'a sura sanar da addu'a ana kira da surtul rafiya sura da ake rukiya da da ake addu'a wa marar lafiya da wuta أنا أمرت لها كل الشفاء لأنها وردت فاتها شفاء من كل داء تدفع الموت wato ya zo a kifi cewa fatiha ita ma da kowane cuta ne sai dai mutuwa mutuwa ne kaɗai ba ta maganin ta saboda ka kira ta mutuwa wato a cikin ta shifa mai waraka mai warkarwa sannan ana kira ta asar li'annaha asatu hadha din allazi huwa al-islam domin nake foundation na wannan addini sallah ita ce tushe addini sallah ba za ta yi wani da fatiha saboda haka fatiha da zama asar ta zama condition na addini sannan ana kiran da suratul hamdi ana kiran da suratul shukuri saboda haka ne tana da sunaye masu yawa an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ayyul qur'ani afdal a cikin alqur'ani menene yafi gaba daya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake a da manzo Allah manzo Allah ya tambaye ta bai sai zaɓen su ce Allah wa Rasulu wa Adam. Allah da manzon da su suka sani, shi ya sani, sai manzon Allah suna sani ke ba su da kita. Mafi jinji a Ƙwa'ani gaba ɗaya ita ce Fatiha. Saboda hadisin a ainihin jajir wanda yake manzon Allah suna sani ke ala ukbirkum ala ukbirka ya Abdullahi bin Jabir bi khairin suwar bil Qur'an kun yi bala ya Rasulullah. Ta'ala yuqa alhamdulillah ya rabbil alamin. Kuke sanar da kai mafi alkhairi أتي أبراهيم جبان يقول يا ما إكمالا ثم قال الله تعالى تعالى كتاب الحمد لله رب العالمين ثم هناك إمام جيجي أتي أبراهيم قال الله تعالى تعالى أتقول وأتيبا ابن حسن تنبينا أتيك فقال الله تعالى تعالى يا إرش اللاتية إرش اللاتية في ملائكة جبريل يقول Dero ne ne mata ya rasu da Allah karanta mata suran da babu kuma a cikin ta. Magana tana tana da yiwuwa sai ga fatiya ita kadai ne suran da babu kuma a cikin ta. Banda da ba, dukkan magarman azaba ba wa cikin fatiya. Duk halaci da kadai na azaba ba wa cikin fatiya. Saboda gaba da ba, magana ce yiwuwa da fatiya. Ana karantawa ba mu sai jibril yake a toma a ruwa. Idan an toma a ruwa, a masa wanka da shi. Shikenan, aka tofa a ruwa sai aka yi wa sun da sai ne wanka makasar da su yi hasan hasan sai wanka وكأنما نشكو من الإقامة kamar dutse da bai bai ne kamar akwai yin zaɓar duka dutse kamar dutse wani kulli ne take wuce sai na haɗar gida ne fakanar wasu da suka ta inda ya shi ba ku dutse da ya zama idan ne magana da ya ce ba ta waraka ne daga kowace ciwo dai mutuwa mutuwa ne kada ba ta maganin ta bayan wannan akwai magana da ya zama sun yi tafiya sai suka zama wani gari daga cikin garuruka da suka zama a garin suka nemi abinci baki da mutane gari ba su ba ruwa ba su ba su abinci kuma ba su ba su masarki ba sai suka koma bayan gari suka zauna wato dai daga da hayya ra'ayin da hayyi dare na yi sai kuna ma ta halli ta cikin gari aka yi aka yi kuna ma ta cikin sauka aka yi aka yi ta cikin sauka shi kenan sai muka ce to duk da kuka yi an nemi magani ya gagara bari ku je wurin wannan bari mu tambaye su to suka je wurin wannan sabon suna bayan gari sai suka tambaye su ko dama yana da sarki akwai magani ko ce kwari akwai magani amma ba ki ga za a kuma duk da kun hana kuma dole kun hana ba dole ne ku biya ita mun nemi matsarci ba ku ba mu ba wala budda an tarfa yana sama nan ba ma kama ku biya lada na wannan addu'a da za a muku sai suka ce kam za za mu biya sai zaɓon suka ce kalibin min gana za ku ba da wani yankin awaki a yanka daga cikin garkin awaki a bamu wani awaki a sai shi ne ladan wannan rukiya da za mu kuna maganin kuna ma ta fara ta hadisa su shikenan sai fadaban wulan sai a min gana sai suka ba da waɗannan awaki bakara a fatin da al'arri fa nazala tamu qawarin su sai zo yanzu a masa lafiya yana karantawa a lokacin gwar sai warke kuna ba sai kafa da sai warke yana wurin ba sai wannan ta ji to bari in kora wannan dabbobi tun da musan wannan abun halal ne ko haram ba bari in kora su in kai su wurin masala su da sallah mu yi tambaya fata da da yin da sallah ba akbar mun kamar sai suka zo wurin da zamu da sallah sai suka ga ya masa labari da abun da ya faru Allah ta ce ya wannan tsari وما يدريك أنها رقية وأن أنت كيف ما في أنا رقاء أنا ونفسه في الدجاج وأن أنت كيف وذلك الذي تكذب قليل بين أصحابك وجعل لي نصيبا منه وذلك تجربة تقول وأبو لن تبيعك لما أتى من نواس كذبه كنا كرامة أكثر ما صلى الله عليه وسلم شيما كذبه أنا ما لا بين كتير وأنزم كيرو وني تودي كو كمان تودي كو كمان تودي يا بعد لا malaman lafin a nan suka samu saboda haka to sai yayi wannan masala sula sula sai nuna wasu cewa halal ne ya zo a hadisi inna allaha anzala mi'a wa arba'ina kutub Allah ya saukar da littattafai ɗari da guda hudu hamsina kitaban alashi alaihi salam littafi hamsin an saukar wa annabi shi ran annabi adam alaihi salam talatin annabi ibrahim a talatin annabi Ibrahim ba da annabi Ibrahim guda goma annabi Ibrahim wa ashara ala Musa kama Taurat an zama annabi Musa shi ma guda goma kafin a Taura sannan a Taura sai Zabura sai Injila sai Alƙur'ani mai girma yace dukkan waɗannan littattafan sun sa wa cikin littattafai guda hudu duk abu da yake cikin littattafan an yi saurinsa an yi tasirinsa a cikin littafi guda hudu alkur'ani attaura injila zabura da aka yi saboda dukkan sauran da ɗari da hudun nan a cikin ɗarin nan a cikin guda hudun nan sai aka ƙara tara waɗannan arba a gaba ta yanki sama cikin alkur'ani sai aka baka tara su a cikin alkur'ani wal qur'an kulluhu shama bi ba'd al-kitab qur'ani kuma dukkan sa sai aka tara shi a cikin fatiha wa man qara'a al-fatiha bil kitab fa ka'annama qara'a al-qur'an saboda wanda ya karanta fatiha kamar ya karanta alƙur'ani ne saboda ƙur'ani duk an tara da cikin fatiha wa ka annama kana kutubul arba kamar ya karanta wannan tafsir guda hudu wa ka annama kana kutubul samawiyya daliya kamar ya karanta dukkan tafsirai da aka saukar daga sama da rayuwarsu saboda haka mutum da na jami'ar ƙur'ani saboda fatiha ta rubuta alƙur'ani yafi alƙur'ani akwai fannin guda tara ne a cikin alƙur'ani abinda Qur'ani yi magana kai fanni fanni guda tara na farko akwai fannin hamdu godiya kamar yadda Mariya ta fara da alhamdulillah rabbil alamin da akwai hamdu hamdu a cikin alqur'ani na godiya fanni na farko kenan fanni na biyu saboda aka tabbata cikin alqur'ani alhamdulillah ka aya alhamdulillah ka tsira wannan zarai dan da mai da yawa suke gode wa Allah suke wa gare shi saboda haka wannan fanni kenan na hamdu fatiha ta fara da shi wa fadlul wa'd wal ghaib a qur'ani akwai bangaren wa'du akwai wa'idu wanda wani duk alkawari ne amma wadu alkawarin samun rahama ga wanda ya biyayya wa idu alkawarin narkon azaba ga wanda ya saba wa Allah duk a kun tsara Qur'ani na biyu da uku kenan na hudu tajibin Qur'ani shari'a za ka samu shari'a a cikin Qur'ani na biyar wal haqiqa za ka samu haqiqa a cikin Qur'ani wa tajibin Qur'ani du'a a cikin Qur'ani akwai addu'o'i ga rabbanoni suna nan a cikin Qur'ani ga Allahumma Allahumma suna nan a cikin Qur'ani addu'o'i wani ne firmani kisa za ka samu kisosi na annabawa daban-daban har na gafa yawon da kuma kisu ne duka cikin alkurani to sai su masu kallada kisoshin wanda suka roƙa mu sannan wata cikin alkurani almawari wa tafkir a cikin alkurani za ka samu wa'azozi da tunatarwa wal kamar da kuma labari wal tauhid da tauhid to je waɗannan sune abubuwan da suke cikin alkurani to ba kiya duka da ƙara waɗannan abubuwa idan ka ɗauki alhamdulillah rabbil alamin ko kace alhamdulillah yace alhamdulillah ishtamala ala jami'i ma lillahi min as-sana'i bil qur'an idan kace alhamdulillah ya tar dukkan wani godiya da kai wa Allah al-qur'an saboda ba wani godiya ya tafi hakane wa kamar alhamdulillah lillahi hatta kace alhamdulillah bil alamin ka gode wa Allah yana bukatar ka ƙara godiya wa Allah kan wannan alhamdulillah da gaba saboda haka alhamdulillah ya san dukkan ainihin godiya da yake cikin alƙur'ani a wa min alhamdi wa shukr da dukkan godiya na hamdu da godiya na shukr wa tauhid da dukkan tauhid saboda haka alhamdulillah a ya da dukkan abin da yake cikin alƙur'ani na godiya da ya goga Allah tabaraka wa ta'ala ya hada shi rabbil alamin idan kake rabbil alamin shi kuma tauhidi ne tauhidi ne الرحمن الرحيم واحد الكون نظام الرحمة قوته الله جيّا من يوم الدين شكوه إيدي الكون أداماني تنسى كما قوم والنسابة والله إياك نعبد شريعة إياك نعبد شريعة الله كريم كيف جواب وإياك نستعين حقيقة الله ba ma neman taimako wuri kwa mutum kwa wani gari nan daga hakika ke saboda haka na sirama mustaqim shi kuma addu'a sirama da gina man tarayya inda Allah ka shirar da mu me za shirar da ku hanyar waɗanda ka yi nima ga dinka nan tarayya gidan da ni na wannan ke kira shi wa rawa kwaliye wannan wani rajita wannan shi kuma kifta sannan zai rika kudi a rai wa zalim alim mawukiza wa tazkira wannan wa'azi ne da tunatarwa saboda haka fatiha ta da dukkan abin da yake cikin alqur'ani a zikirin lahi bil fatiha a zikirin zikirin la bil fatiha kan fatan ta ina ma ila da ba ta a cikin fatiha an ambaci sunayen Allah guda biyar alhamdulillah kaga cikin Allah wa ciki rabbil alamin da sunan rabbu a da biyu ar-rahman da sunan rahman الرجيم تبنا رجيم من يمكن تبنا الله عليه تبنا الله ودانيا أكين فاتحة يجب جوانا أسلم قواعد الإسلام كنا أسلم تجاهزك مسلم تبنا كنا تجاهزك مسلم تبنا sannan ainihin sunayen Allah da suka don cikin fatiha guda biyar saboda haka manzo Allah ya ce buniyal islam ala khamsin ma'ana la ilaha illallah sai da sallah la ilaha shine alhamdulillah sai da sallah shine rabbul alamin rabbu ah bi ma'ana al-muslimu al-murabi Allah shine mai gyarawa shine mai reno halitta wato sallah tana gyara kuma salatu nafi rabbi islam ita kuma sallan bawa tana gyara tana kara dadi wa addinin mutum tana reno addinin mutum saboda haka idan dai sallanka tana kyau to za ta gyara ma addini wani an gaya magana suna gawa ne yana sallah amma yana kaza da kaza magana kin jin duk sallah suna karbuwa to zai bar ake da wannan abubuwa saboda ina salata na hannun fasha a muka tana tana na fasha da aboki saboda an ta mai tarbiyyar musulunci mutum ne ake gyara shi ar-rahman bismillah alhamdulillah rabbil alamin ar-rahman ar-rahman ya azumi ne saboda sikiya ne na mubalaga a wurin rahama shi kuma azumi ana yin sa ne dama saboda samar ma da rahama a cikin zuciyarka kana cin abinci kullum da rufa wani ba sa tunawa wata bayan samun cikin rufu to zai ce bari a rage maka kai ma a rage ci daya sai bai ba ka rage rage shiga da ma da ma to wani ke za ka cika zafin da suka rana ka ci da yamma za ka ce da nan zafin a ja shi bayan ka ka ci da asuba da jiran kuma yana da ranar barkatar ci to amma na ranar ka kai da aka ce ka ci damuwa ka yunwa to in ka ci wannan yunwa a farfa ka tuna domin kullum ba a zai ba zai yi yunwa ba ya abu da zai kana da abin da yin kai da zaka sai ka kara sai ka dauka sai ka bashi a garan ba kenan ba kuma lokacin ku da ba ka zo da yin shi ma ruwa kai ka dai abin kira nan da lokaci ba ka ce yana rawa ka ji ga cikin kanan wannan Allah da yake inna man yaman ya la na kula kana su mun da wannan nabawa ba ma ci ga cikin mun yin wa sai da akalla wa su idan ko mu da shi ba ma ko shi mu cikin mutum annabawa da Allah saboda haka ba ka zo ku da baki da kika nan ka zo ka shan yana gagara ba kana tuntuya wa wani ruwa yana da na shi da baki wanda Allah ta ta nan ji abbalu ya ila lahi wadan muriyar kaza mafi jakan da Allah ya saki a duniya ciki da aka saka shi da halal ko halal ne kan kan suka yi na kana tashi da kurkara ne to Allah ba su wannan shi abin da jakan da Allah ya saki a duniya cikin da aka saka shi da ko da halal ne da ke da kuma ba da rai saboda haka azumi yake rahama ne a saboda siga mubalaga mutum da azumi zai gane cewa miskire ga yadda ke baba shi ma yin yunwa sai yi sadaka a gare su saboda haka wannan rukuni na musulunci kenan arrahim zakka kenan wato sai mutum ya gane cewa ya yi rahama da miskirai ya ba su ya yi ke wani abu na cikin zuciyarsa ya ba su mani fiye da din wato yau din ya fara da hajji wato ranar ta sakamakon da za a kara mutane ranar kuma haƙi da duka da yawon ashirin mutane ba a tsarin duniya gaba daya kowa ya zo ya fi da mutuwarsa ba a sarki ba ba kwaje ba wuta kowa da rawarsa da kowa ya zuba yau mayafi ne ta yanku da duka gaba daya kun zama yin da an tsaya gaban Allah to yadda ka ga an zubar da dukkan wani tarihi wani mulki da wani masu ba da komai an tsaya gaban Allah da zubar shi ne ɗaya makasar ya ba lafiya da Allah kowa ya zubar da komai ba mai komai yana zubar da wani yau da sai ba yau ba ba mai kuki to hajji sai suna maka ranar sakamako yake to wannan su ne ainihin rukunan musulunci guda biyar yukatar fi kawai fatiha fi awwal fatiha ce ji ana kaddarawa a lokacin da zaka fara karatun fatiha cewa qulu alhamdulillahi rabbil alamin ku ce alhamdulillahi rabbil alamin لأن آخر الفاتحة نزلت من كلام الأبي domin ƙarshen fatiha ya nuna ya sauka daga maganar bawa ai da jabdiru kuru ka kai da jabdiru jabdiru kuru idan da bawa bai kaddara kuru ba da kuru fatiha kana awwalu wa kalami rabbi wa akhiru kalami rabbi sai da fatiha farkon ta maganar Allah ne karshen ta maganar bawa ne to sai a kaddara cewa ku bayi ku ce alhamdulillahi rabbil alamin saboda haka sai aka tare wannan wato a farkon fatiha alhamdulillah rabbil alamin alhamdu wato assalamu jami'illah dukkan godiya mai kyau ya tabbata ga Allah rabbil alamin ubangiji da dalibai alhamdi wa shukru lillahi tabaraka wa ta'ala dukkan godiya ya tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala sai godiya godiya ta kaskashi hudu akwai hamdu rabbil rabbil akwai godiyan Allah ga Allah Allah ya gode wa kanka Allah ya ce alhamdulillah rabbil alamin wa hamdu rabbil abdi abdi akwai godiya Allah ga bayinsa Allah sai ka ji ne niman abdu illa wa wa sai madalla Allah ya gode wa kanka saboda da koma mai da Allah akwai hamdu da abdi da rabbi akwai godiya bawa ga Allah shine rawu bawa ya gode wa Allah wal hamdu da abdi abdi da rawu shine bawa ya gode wa bawa dan wannan saboda haka a الحمد لله درجة الجنة ثمانية الحمد لله ثمانية شروط شو الجنة تنادى mataki daraja daraja aljanna da bada ran guda takwas sannan ita ce alhamdulillahi harfa ne guda takwas saboda haka wanda ya ce alhamdulillahi inda haka ba za su gudu da samariya ya cancanci samun aljanna guda takwas din nan gaba daya saboda ya ce alhamdulillahi saboda haka dukkan ainihin yabo da godiya ya tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala rabbil alamin ubangijin talikai ai malikin alayin al'adam kullum masu wallahi da bayan wata an don an ce adam duk abin da ba Allah ba abin da ba Allah ba shine adam fara daga ingancin Allah mafi girma shine alwashi saboda magana suna sai ce da za ka haɗa mai bakwai da sai bakwai duka ka daɗe ka je ba suna a kan alwashi ya zama kamar ka tafi kwallala ne guda ɗaya ka je duhu je ka je ba da wannan kwallala in je ka je na kan je ba wani abu a cikin sa Wata dukkan sammai da tsaye guda ba wajen jewa zuwa kashi. Tsaron shi a nan, Allah ce wani ne hawa shi. Ka sauko mulki, ka sauko sammai, ka tsaye zuwa su da komai da ka sani. Da abin da ba ka sani ba duka, Allah shi ne wani ne sa. Ar-Rahman al-Mu'min bi jalali al-Jiyani wa zawajina. Allah Ar-Rahman shi ne mai rama da zanniya a duniya wanda suka bayyana ya da wuce ma ba ma gane ta. Akwai ramukin da ba ma gane ta ramar Allah. sai lokacin da mutum ya rasa wata ni'ima da Allah ba sai da cewa Allah ba ta ni'ima. Misali, ni'imar kawai ka ji bawa ne, ka je ka tsukuna ka yi bawa ne. Ka ga ba ka da ni'ima ne, Allah ya maka. Amma sai lokacin da misali ya maka ne, in ka ya fi ciki sai a ma misali. A ce ma sai an yi aiki, sai an biya dubu kaza. Sai ka an bar fijo, an kai ya fi ciki. Misali ya maka ne. Da aka zo sai yi mai misali aka gogo da zaka da za a sai za a biya dubu ɗari kaza na yi sai mace da kuka sai ya ta tsira da ta dora wanda yake kuka ko za ku biya kuka ko kuka ba ba biyan kuɗin da ku nake gani ba ga ban gane cewa ni ba Allah ya nemi ba kullum zan je ku gudanar da tsari ina gani a kyauta amma yanzu ki tsari da ya hanci zai je dubu ɗari kaza ma ban taɓa lura da wannan sifa da Allah ya yi ba amma yau ka nuna naira ne da Allah ba komai ba ga wani kuma duk abin da ya ya kama kuwa da yawa amma kana ji tare da an yi da biya da yau da za ta nayi tsari kuma za a biya kuɗi saboda ta fi tare da ya kada da samu yi tsari da kuma kana zuwa kai ban sauka ne ma Allah ya kama to haka duk sauran nemomi duk sauran nemomi sai ka da za a gane cewa Allah ya kuwa da nima amma ba ma kallon nima sai a wanda mutum ya rasa ne ganin shi ne nima kai sun barka Allah ya wuce rama a duniya mata nima ka ga ya sa kuɗi kawai saboda kai na rasa kuɗi wata kila kana da ya sa kuɗi ya sa kuɗi ma alhali ko wannan shine nima ba duk ni'ima da Allah ya baka ta shukudun ni'ima ka ga shukudun muni ka ga wanda ya ma ni'ima ka gane Allah ya ma wannan ni'ima ni'ima ba za ta yi tasiri a zuciyarka ba ko ka rasa ta bare da ni'ima saboda kana tare da wanda ya baka shi ba zai kare ba dukkan ni'ima da Allah ya baka za ta kare ko ka kare ka ba ko ka kare ka ba amma wanda ya ma yi son bayan karewa shi ne Allah da baraka wa ta'ala da saboda ka don Allah ya ma yi kuma ana son ga Allah ne magana da nima duk abin da ya baka to ga girman wanda ya baka ba tun ba girman wanda ya baka duk sai ga abin da Allah ya baka da girma saboda Allah ya baka saboda haka Allah shi ne mai rahama a duniya ba ta su ba wannan musulmi ba ne wannan kafiri kowa Allah ya bashi ar-rahim al-malik da gani da yayin lafiya wanda yake nimomi wanda suke boyayyu a lahira ga muminai wanda yake da shirin da wanda nima shi ne malik yawon din ko malik yawon din a ruwayan malik yawon din ha malik yawon din to duka zai dauka wata kira a dama tana kan jira wata kira idan ka ce malik yawon din wato allah shi ne mamallakin ranar kan kiyama maliki mamallaki idan ka ce maliki wato malikokin sarki a wasan kiran kan ciyawa mai mulkin kan ciyawa banki shi ne mai zarauta saboda zan ki wani liman liman yau sai ba kan sa da dara to da ba mulki wa dara sai Allah malikokin kira in ka ce malikokin mamallaki kiran kan ciyawa ba mu sai mallaki wa dara sai Allah da baraka wa ta'ala saboda haka duka kirawoyi suna yin a cikin sunan ne saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala shi ne ya yi neman mallaki wata rana shi ne ya yi neman iska wata rana tabaraka wa ta'ala sai a Allah tabaraka wa ta'ala ce iyaka na abudu wa ba wa sai iyaka na abudu ai da na abudu illa iya Allah ba mu ta kowa sai kai wa iyaka na sanin sannan da na sanin ne illa riga ba ma neman taimakon kowa sai kai tabaraka wa ta'ala yayin da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi kansa duk abin da ke bukata shi ke nan Allah ke dubawa ya roki Allah sai bawa ke yi zan tsara da kuɗaɗe ba Allah ciyar da ni hanya malaikiya ai talabar gida in Allah ya bara ta ta'ala ba ni shiriya domin Allah ta bara ta ta'ala ai da za su mutsafe zuwa ga hanya malaikiya ya ku mutsafe mu ya ku da biya wa kuɗaɗe hanya malaikiya ita ce hanyar annabawa da mutsafe ai da su da gina mata ayyuka hanyar Allah ka shirne hanyar waɗanda ka musu ni'ima suwaye a nan tarihi ma'aurin ya gaya ba da yadda yi na wasu kiran shara wa zafi Allah ta mana shirin da muhannin wadda ka mutu nifa ai al'ambiya daga annabawa fihi mana na man lafa da daga shirin su Allah ya mutu nifa wanda Allah ta baraka ta ya mutu nifa saboda haka Allah ta baraka ta ya yake tambaya an ya fi zuwa lafiya lama ta mutu da mutu fadli ko dai suna mutane hasada ne suna mutu da Allah ya ba su da su farganta وقال أتنا على إبراهيم الكتاب والحكمة وأتناه ملكا عظيما الله تبارك وتعالى يابا على إبراهيم بالتاب الحكمة ثم يابا الملك الكلمة ونشين الإيمان أن لا يرون نبات الزواج الكلمة أن النبوة وأن لا مسلمة يعلم سكان الملك لأن نبدا كما النبي سليمان عليه السلام الكلمة أقول أن لا يرون جربا جربا تزمنيما إلى النبي أيوب عليه السلام حتى النبوة نيوة sun ga wannan jarabawa bala'i da Allah ya sun nema Allah ya bani Allah ya ce a'a shi zai ba wa ya da jarabawa na da shi abin da ya mallaka ya kare ya su ji ya faru suka zuci komai na ce kare ba abin da ya komai da shi ba da komai jikinsa cikin lafiya ya shigo jikin da ya rinka rudewa tsutsa suna ainihin gudana sai tsutsa ta sauka a jikinsa ya sauka a ne da shi Allah ya sanya mai kai don kin wani na lafiya ya kama da shi. Duka wannan sanda sun ka taba da za taba maka zuciyarsa sannan zai ce Allah ne maka ya gudu cuta ya kama Allah ke rage za ka yi a ai zuciya na tana ambaton ka ina gudu kada ya cinye min zuciya da kasa suna Allah da wani kwanar shi ne wurare amma duk wannan maka da rukin sa da ka zai cuta ba to wannan duka sun Allah ba abuwan da Allah ya rayu da irin wannan bala'i mai girma da wanda ya yi kilu a da wanda ya kushe da gaskiya abuwan da aka jarrabe su abuwan da aka kashe su ma da gaskiya na bawan Allah wanda aka yanka su daga cikin annabawan Allah duka dai wannan su ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala ba su da abubuwa da nima Allah tabaraka wa ta'ala wato ya ba su da nimomi a gidan nabi na su cikin shara ta yin hasu da zalika zan ba ku da alayhi Allah ba hanyar wadanda kai fushi da su ba wato ba yahudawa ba wasu kuma mun dawo da yanda mu zalaba alayhi Allah ya tabbata yahudawa da cewa ya fushi da su mun da muna amilu walam alimu wa lam ya'malu bi ilmi faqad walla alayhi saboda yahudawa sun suka sani amma suka ki aiki da sanin su sun samu ilimi ba su yi aiki da ilmin su ba wannan kuma shine abubuwan da muke fama da shi a yanzu ba sai an ce an yi sani ba aiki da sani ba kar ka nima da mai kalli kanka ai kai ma ka san duk abin da ba da kyau ka san shi to kai malami ne me yasa za ka aikata abin da yake da kyau ka san kaza da kyau me yasa ake ka tsara ba ka aikatawa saboda Allah ya fushi da yahudawa ne saboda sun sani ba su yi da abin da suka sani ba a yaro kuma ba kuma yaro kuma wani abu sun san manzo Allah suna sama kamar yadda suka san jayan su Abdullahi bin Salam ya san manzo Allah kamar yadda su jayan sa saboda ya tanka yake ya aiki daga mutum shekara na bai ba bai san ya kana cikin abincin da yake ba sai ya fara cikin bai san irin matan da zai aura ba bai san ina zai kira wani duk waɗannan abubuwa ya sani mutum da manzo Allah suna sallam sun ka fito manzo Allah saboda haka amma sai wanda suka magance suka yi da abin da suka sani shi ta Allah ya fushi da su walan tsadin wanda kuma wanda suke fatattu su ne da gara dan da wani tariki ma'arafu sun fata kan hanya a wanda su san arzikin haƙa sun san gaskiya kuma jihar na maka su ne jahilai ne kawai sun san gaskiya amma su ainihin a jihar da aka rafa sun shi da su jahilai sai suka sanya bawa suka kai masu ubangiji saboda tsanin jahilai su wa kuma da yahuda fakat arewa walakin da ya amalu amma yahudawa sani ba su aiki da shi da ilimin da ilimin su wanda tara su haru kawai su kuma da tara dalilai ne kadai da ka shi biya sai amin mana wannan addu'a da kai Allahumma azim Allah ka amsa lakin da Qur'ani illa ma wa ta'ala billahi tabaraka wa ta'ala ta'ala bil malaka qul alladhi la ilaha illa ba wa cikin Qur'ani sai abin da yake tsaka wato tsan din kime kuma saboda haka shi Qur'ani fatiha da zama fatiha tana da ita gaba za ka yi dam ita ce dam da ainihin Al-Qur'ani gaba daya saboda haka wannan shi ne fatiha lokaci ya yi zamu jani gobe insha Allah Allah kan gobe da lafiya kuma ba mu san fada inda mu san tare da Allah ya kana da duk da Allah ya kana Allah ya koya mu kan sai da ina barka da Allah ya kana